وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake kaddar haɗuwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram shiryawa da gabatarwa don uwan kuliyasu bin abdullah Allah mana mafaka gashi kamar da aka saba insha Allah za a iya kira a lambobi kamar haka imma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kinan 96 99 01 62 ko lamba ta mu mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka kamar da yadda an sha bayani idan mutum zai kira ya yi ƙoƙarin kau da rediyo a lokacin da yake kira kashe rediyo an jin abin da yake faɗa zan fara da kayan in shigowa ko wani dan uwa ya kiraye ni ina ga daga wani dai garuwa ne na karkara bayanin da yake yi yana cewa akan yi wasu ababe a kewayen garinsu amma abin zai kawo garinsu ya zai iya ba da haɗin gwiwa assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya alhamdulillah na kame ne eh ha? Emi? Ya saya? To, na gane. Shi ke nan kama ka. Na. kina iya magana mutum kurin ya saye zakar shi ko kuwa ya hudda kudin na'am na'am assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya alhamdulillah malam muna da tambaya to bismillah da Allah sanar
wai kamar misali mace tana iya yin ecography haka kamar don ta san sexin yaron
to na ji kurkura ترجمة السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله لا لا الحمد لله malam muna tambaya na Allah wai aka ce wannan diyalet haram yana sa ma mutum diyalet shine yake tambaya تو يمكن سي السلام عليكم وعليكم السلام لا لا الحمد لله ها تو ايه to wa alaikum salam assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na alhamdulillah
Nana muna tambaya ina matsayin bayan sallar magariba da sallar azuba imani da mamu suna karanta fatiha a fatiha ne ya matsayi ko zai hancin wannan suna karanta mi
fatiha
fatiha kadai kamar liman ne wani mamu da wani da daidai daidai a ga yayi guda uku to ba a yi da shi
na gane to assalamu alaikum
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kuma lafiya mana lafiya alhamdulillah
Allah Allah muna tambaya na to bismillah bismillah bismillah yan wasu ganin wasu mutane wanda cikin sallah bayan raka'a ta farko wurin tashi sai sun zamna tukun su tashi ko eh wurin ta uku cikin sallah mai raka'a eh ke tambayar eh, wannan ya halitta ko kwa to shikenan insha Allah za a bayani masha Allah to yan wasu ai hakuri har mu iya ba da amsa na tambayoyi da aka yi na farko dai akwai wanda yake ina magana wani mutumin karkara da yake cewa akan zuwa wayar Najeriya ko cikin Najeriya a ɗauko wani Kur'ani a zo a kewaya a gari a ce ko wani ya wa mana magani ko wani ya kaza ka gana ne tonon asiri wani ma ya mutu wani ma ya mutu ya mana wani mutuwa ma za a kawo na abu ya yi kaza ya kaza a taya ababe wanda ba su dace ba tsohon wani farko da lalle a shar'ance irin wannan wa ƙur'ani ma irin wannan abun iya cikin juya alƙur'ani ko yin wani aiki daban da alƙur'ani cewa ga dai ƙur'ani an ka ƙur'ani ga Najeriya in dai ƙur'ani ne mai sunan ƙur'ani me ya kai an ka a Nijar a ce sai an je Najeriya an ka ƙur'ani kai ma ka san sarai akwai matsala akwai barin hanya ƙur'ani dai a Nijar yanzu a ce dan Nijar sai an kame ƙur'ani daga Najeriya yau na abin da shi ka san akwai barin hanya tabbas kwarin kaka ba da haɗin gwiwa ko kaka idan ka iya ma kaka bari a yi a garinku sai magana ta eh, eko- magana mai zakka ka hudda zakkarka ka saya ko ka hudda kudin ka bada dan uwa takaici damin da ke na zakka ne ta dabbobi ce ta kayan gona ce ta ta menene kai mai hudda ta bakka ta sarfi ka saida ka ba mutum kudin misali ko kai ka saya ko ka saida ma wani bai halatta ka yi tasarrufi da ita yadda ka hudda ta haka za ka meka ta ga masu ita bai dace kai ga mata wani ta- ka juya ta ko ka saya ko ka sai da ma wani yadda ka hudda haka za ka bada ta kun hudu zakat sai magana ta ecography shi misala yan uwa abin da shi na likita ko na binciken likita da abin da ya bada dama likita ya ce a je a yi likita ya ce a je a bincika kan wani- wani bincike na matsayin ciki ko lahiya wannan bai zama to lahi akan binciken likita wallahi alam sai magana cewa diabet cin haramu na kawo diabet ni in ba in ba yau ba ma ban taɓa shi wannan magana ba wannan magana magana ce ma ta banza ta mara tushe mara asali kuma da sa cewa a rinka aibanta mutane a rinka bata sunan mutane kurin akan ƙarya akan magana ta banza wannan magana akwai cin mutunci ga mutane domin kenan za a ci dumi da yawa macin haram ne haba dan uwa haba yalwa wannan iya cikin kalmomi da ake kawo iya wani zai hodi kurin dan ya bata ma wani suna ko ya cuci wani kurin amma yaushe ma za a kawo magana malati santifika ma ana gane gashi kowa san da shi duk duniya ko ina gashi nan kuma a kawo magana cewa wai cin haram ya kawo shi wannan ba gaskiya ba ce ba ƙarya ce a addinance ƙarya ce a ilmance kan ma wani ma ɗauki wani magana har ga aibanta wani mai diabet da cewa cin haram yake shi mun banza ne kurin fita suka magana ta mara tushe ba ta alaka da addini ba ta alaka da ilimin amma kuma a sa ya sa alaka aibanta mutane wannan ka zo ka za a ce su masu diabet cikin duniya su mace haram ne haba dan uwa haba yalwa ladan manganu na banza kurin kan ma ki ƙara faɗin su kamar ta kara makan maki ya dashi ga wani shirme ne kurin ake da ba ta sun wani suna kurin ba gamin alakar diabet da magana cin haram cin haram daban misali sai cin haram hai kare bar duniya lahiya lau da koma ga Allah kuma Allah mai kubar shi sai magana girman dutsen da za a iya yin taimama da shi to ni gaskiya ban san wata mas'ala ba inda aka ka a ilimance shari'ance ga girman dutsen sai ya kai kaza ya an ce kun da dutsen da kama to ne sai musamman inda aka yi magana aka kayyade magana dutsen wala alaman akwai sai magana ka zamana akan hutsari bushashe to ai bushashen hutsari ina gamka da alaƙa ba wani abu da ka ɗauka a jikin shi ba wani abu daban da ya shahe ka game da hutsari bushashe don ka zamana kan shi maganar fatiha eh akwai wasu wurare kasan tafi da akwai da kowace in addini musulunci ne shari'a kowa iri ɗaya ne don kaje amurka kaje rasha ka suke musulmi kaje horanci ka suke musulmi za ka iske su akan abu ɗaya suke amma bida a kowane gudun nashi kana wata bida ce ake amsa garwaruwa wa kare an haka dan kare sallah sai ya ce alhamdulillah rabbil alamin can wancan ya doka arrahmanir rahim wancan ya doka maliki haka ake ta haka kewaya da mutum bakwai su kewaya fatiha ko aya aya kuma haka sai wannan ya cikin bidiyoyi kun na garuwa ko irin tashi bai cikin shari'a gaskiya magana ba shari'a ba ce kun bid'a ce ta kutukon gudun nashi za mata aya aya shi Allah shi da mu sai istihara wannan kai jaman istihara ke magana mai maganar mutum ya zo zama zama na ɗaya raka'a ta ɗaya kai ko raka'a ta uku yakan ga ana zama wannan ana kira mai nasa kiran jinsi istira iya cikin mustahabban sallah wanda ya tabbata misali cikin sayyid bukhari malik bin huwairith ɗaya cikin sahabbai yana cewa manzana sallallahu alaihi wasallam kana idza kana fi witr min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'iman hatta yastawi jalisan kama qala sallallahu kama qala radiyallahu anhu abinda yake ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana wutiri na sallar shi aka ce wutiri raka'a ta daya ko raka'a ta uku yace bai mekewa zabura kai tsaye daga raka daga wannan sai ya koma ya zamna shi aka ce istira zama da ake akan kawa ta hagu tukun ya meke wannan ya tabbata sunna iya cikin mustaban sulla sunna kai tun a samu wasu da wancan magabata ma sun magana ko kin ko sukan zaman amma da dama ma sun komo daga maganar suka yi saboda ganin sunna ta tabbata annabi yana yi ganin ya tabbata a sunna don haka kenan haka akwai ruwaya ta ina ga cikin asabu sunna sun ka ruwaya tana ga ta Abu Humayd cikin sahabbai Abu Humayd yana gani wanda ya zo ya sallah cikin sahabbai da dama da tabiyai an taru ya zo musu sallah da annabi ke sallah da ya kare suka ce haka annabi sallah shi kuma cikin sallar da ya wannan zama a raka ta ɗaya a raka ta uku wannan shi ne kenan akwai shi amma bai cikin ko mu kai wace bata ma sallah iya cikin mustaban sallah bai cikin abin da ke bata lamba shi ba wallahi wala sai wannan shi ne ina ga kurin bayani zaba da kan tambayoyi da aka yi assalamu alaikum lafiya alhamdulillah alhamdulillah to bismillah alfan ha eh
wani kuma in yara na su zo na abu wani ɗan wani haka ne abu irin na yara suna so ban da kuɗi ne ɗau abincin mu ka in ɗiga da in tsaya mu shi ne nake son malam a ƙara mana bayani.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Na'am.
An tashi lafiya.
La la.
Alhamdulillah. Malam tambayar
Na'am.
wai ana wutari na yaro ko yarinya jariri ya
Jariri.
hukunci ya hukunci daga cikin ga cikin ga tuha ne haka mutum mai tsarki Eh
ya ruwa haka shi yare ya yi na cikin riya eh na ya gane.
hukunci kamar mai ajiyar sarka ko kai ko kuma ba
To insha Allah ika ma ka insha Allah.
ma da ta rabu da
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Na'am.
an ta da La la.
daga ba don bayan ke kama kan ya ba ko he ko ba ta da mata Eh kamar kiso wajen wajen wajen wanka haiti da bisa su nasa ana kucewa na kamar janaba ma kullum sai na su abu na haiti
to ita wankan shi wankan yake shi ma sai an kunce wata to assalamu alaikum wa alaikum salam
na na ha
an sanar da kowa da ta wajen zaman nan na gamsu da ita sosai to amma akwai wasu wanda in suka zauna da kawawan su a sama kawawan su biyu suke zama ya ta ce Allahu akbar san daga shi wannan wannan ya yake shigar
Mun ga- mun gane mun gane bambanci
yawa Cikin.
wajen amsa tambayar ta zaman da ta ta biyu ko uku da kuka yi mana wanda ya tambaya ta eh eh to akwai akwai masu zama sama gurorin su biyu wanda tsohuwar su biyu duka to kuma in za su tashi daga zamana za su daga hannu su ci Allahu akbar to kwana su tashi sama to shi eh wannan ya ne matsayin su wannan shi ne ne so ne kuma Eh.
wannan akwai yana da wani tambaya wai akwai bambanci kamar da an halin suna wanda kamar sai a gida
ya kamar sai a gida ne za ka eh kamar akwai bambanci da wani ɗan izara da wanda ba ɗan izara ba kamar zai yanzu da mun wani group wani sallah ne ha imanin da yanzu wani group wani ɗan izara kamar zai bu wani wanda zai izara da ta eh ko kuma wanda zai izara da kuma ɗan izara sallah yana sa wa mai mu kai a kan wannan abu.
to
a sunan
assalamu alaikum ala na'am ina da tambaya na'am bismillah kamar wani ina ina sallar zaka sai mutane suka zo suka bi ni na yi sallah ya sallar nan take
to shi ke na gane ai haƙuri a karanta abinda a ba da amsa kan abinda aka aka tambaya insha Allah to eh, mai maganar tana da yara to a gaskiyar magana ba kowa ba ce a gudu ba in abin na darura ne kamar da kika faɗi kuma yaran za a sayawa wata darura ta na bukatarsu in wannan kaɗai aka yi da kuɗin bai zamantawa da misali ina ga hindu binta mata Abu- mata abu sufyan ce ta zo ta wa annabi jajen a- mijinta bai ba ta abin da zai ishe ta ita da iyalanta ta iya ɗoka ba tare ba da sanin shi annabi ce eh kina iya ɗauka amma bil ma'ruf daidai gwargwado akan shari'a ba huce gona da iri ba kenan abin da kika ambata an har daidai bukata ne ba huce gona da iri ba bai zama to lahi tunda ba wata bukata da biki wata bukata da man bataki wadda ba ta cikin gidan ba wallahi wala sai maganar wutsarin yara wutsarin yara hawa hawa ne akwai hutsarin yara wanda yake da bambanci misali yaron da yake bai cin abinci abinda ke a sunna idan mace ce ta maka hutsari kenan dole sai an wanke ruwa ya yi gudu in namiji ne kudin aka zuba ruwa jagab a wurin ba sai an wanke ba shine bambancinsu amma idan suna cin abinci da yaro karami da babba duk ɗaya suke shi da uban shi ko da uwar shi an bi su cin abinci ne ke dan bambanci ina fata gani sai magana sun ce kitso e inda sun ce kitso ya zo a cikin wanka wanka na haila ne amma wanka na janaba ba magana sun ce kitso duk da shi kanshi na haila akwai sabanin malamai magabata masu ganin a sun ce masu ganin ba sai an sun ce ba na haka to sun ce wa ita ta yi lahiya don kubuta da shiga cikin laihi amma dai akwai sabani amma shi na wani janaba ba maganar sun ce kai a kan shi na jan na haila ne a sincin shi yahi wuta daga cikin gukwanto sai magana ta mai cewa Allah eh, akwai masu mun gane ma bane zama kan gwiwa shi dai a takaice akwai nassin sunna ya tabbata annabi wani lokaci wani lokaci yakan daga hannu lokacin tashi zuwa kab- zuwa raka ta gaba inda misali wannan zama in ya taso a wani lokaci ruwa ya ba kullum ba wani lokaci yakan yi daga hannu lokacin tashi tasawa daga sujada da lokacin koma sujada ma da lokacin tashi an samu a sunna tabbata annabi yana yin haka wani lokaci sai cikin sifat talatin albani ya ce a hayanan kenan wani lokaci kenan ba kullum ba kenan wanda ya yi ba ya aibanta shi da ya wani abu sabo cikin addini sai mai maganar aƙida bambancin ahlus sunna ba ahlus sunna ba kuma shi magana ahlus sunna ko ba ahlus sunna ba ko izala da kodi duka ba bane ba na na magana kodi ni ahlus sunna ne ko ni dan izala ne a aiki ne kuran don da ya tabbata mai aƙida wanda ta dace da Qur'ani da sunna yana abin da Allah ya ce yana abin da manzon Allah ya faɗa iya koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai addini da nagada da ra'ayi da naga ana yi a garinmu wannan shi ake da ahlus sunna din da yake a duniya ya masu kanshi suna haka bai dauki wannan suna ba shine hakikanin ahlus sunna mai bin qur'ani da sunna akan karantar magabata na kware shine ahlus sunna ko da suna ko ba suna kuma ta kanta magana dama izala dama ai kungiya ce mai kira zuwa ga wannan aikin bin qur'ani da sunna kidan mai aqida shi mai aqida ko da mutum ya ambata suna an ba ba aqidar kenan shirme ne ba suna ba ake wa aiki ne ake wa duk wani wani aiki da na gaya maka duk mai shi shine ahlus sunna mai yin bautar Allah Qur'ani da sunna akan fahimtar magabata na kware ba za ka mai tambaya ba kan addini ce maka haka na gana ya garinmu haka malami na yake shi duk da kai mai tambaya ce maka wanda abin haka malami na yi to ya bar sunna haka na gada an bar sunna amma haka Allah ya ce kuma kai mai tambaya a ina ga aya kaza kaza da nake haka manzon Allah yi wannan shi ake ahlus sunna da inda yake kuma shine mai aqida idan kuma ta kuma sallah ko ka ji ba cikin littafi na magabata na malaman fiqh tana da kaido ba kwaki limanci ba limanci ba kan manza bane ba iya da kaidodi kin don da bilaci bai limanci bai limanci ya ayo an wani gari ko limancin wani abu ne na kasuwa ka kana ana an gogormaya kowa so ke limanci zaka limanci ba kowa sai duk malamin duk malami ya san da cewa limanci ba kowa dace ya limanci ba haka ne wani bilaci ya limanci ba ka bi shi limanci kwan mai so mai san shugabanci shine kurin magana Allah sa an gane assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah
dala tambaya ce aka mun amma ni naga tambaya ni ba na iya ma da amsar ta ne zan nake sai na tambaya ni ba wai mace ce ce ita da mijinta to tana da tsohon ciki irin wannan haka ya kusa aihuwa to sai tace ba ta iya ba kwanci da shi shi kuma ya matsa ta ce ita gaskiya ta ce ba ta iya to wai yake ce masa daugari yawa ne ke ce mata ya kusan ta kwana a wuta sai ta kai har ta da kuɗin aiki da zai bata wasu ya ce ya bata ba hannu da hannu wai tun da ita ta kwana a wuta tana ƙaurin wuta to shi ne take tambaya ta ce wai da gaske ne hakan ne ko ko yaya ne wai ita da yake gaya mata ta kwan a wuta
to shi kenan magana to sai magana ta ana ga mai magana iya sallah a sai wani ya zo ya bi shi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum la la ga ba ji da kewa na'am ba jin magana ke da ba ji mai maganar iya limanci iya sallah kai ya wani ya zo ya bi shi sallah kai ba ruwanka kurin ka ci gaba da niyyar ka shi ya bi ka shi ma da niyyar shi kowa iya ka niyyar shi kullum ala niyyar ti kowa ya ka niyyar shi assalamu alaikum
Wa alaikum salam. Na kwanan kuma da lafiya lau alhamdulillah an tashi lafiya.
alhamdulillah
Eh, Malam da Allah wata yan nasiya ce nake so a yi yan kaɗan haka.
na Duk da kan abin da ya shayi kallon mu ne haka mata da yamma ne za mu cikwa.
eh
Saboda gaskiya abubuwan ne yanzu sun yi yawa. Kamar shi irin shigar da za ka yi ka gani a jini kawai yanzu shi ka ga karar raga ta nan wani ya ji na kawai abin da ya bakin gari ba.
eh Shi ne nake so da Allah dan yi jan hankali bisa kan wannan kwa. Dan tsoratar.
to na ji insha Allah To, salamu alaikum.
alaikum salam sai mai bayanin takon a wuta ha tana kaurin wuta Sura lazim. na'am assalamu alaikum na'am a- a kashe radio
Malam ina gwana?
lahalau
An kashi lafiya.
alhamdulillah Ina malam tambayar da muke yan suna inuwa ko kuma suna huta irin wannan ba sai lokacin sallah ya yi aka yi kiran sallah mutanen suna kai kamar mutum goma ko ƙasa da haka nan tara haka ake goma eh to kuma suna kusa da masallaci maimakon a isa a je masallaci a yi sallah gaba ɗaya sai su tare jami'a to a inda suke zama na gane
shi ne muke samun kira da bayani Hmm. to mai bayanin takon a wuta har tana ɗauri wannan dai ya haɗi ne dai tabbas akwai laihi ga mace ta ƙi ba mijinta haɗin kai a nan salasalam ya ce duk matar da ta ƙi ba mijinta haɗin kai allah zai za ta kwana allah na hushi da ita malaku na mata tsinuwa to wannan kuma ita yanzu ta kawo su dalilai ba mu san ba uzurinta da darurarta in har da gaske akwai darura ko matsala kaga ta baka yamba ta yi balahi na hakika illa kurin a takaice abin da ya dace irin wannan abin ake ce sulhu ake ta samu hanyoyi na dabara ta mata sun za ta biya wa mijinta bukata ba tare da an samu matsala shi alheri da gaba daya ta ki bashi haɗin kan gaba daya ta yi da za a yi dai ta biya mishi bukata a samu kwancin hankali a gidan shi lahiya dai amma magana hata kaurin wuta na ba gaskiya bane ba saboda ko da gumki mutum ya bautawa a duniya a ba a ce tun daga duniya ya shiga wuta ya haura kauri sai ya babbake haura kauri wannan magana ce kurin hira ce ake faɗin ta kurin ba gaskiya bane wannan dai a nemi sulhu dai kurin assalamu assalamu alaikum
mutum ya wuyi na kan fukiya ɗari uku zai Eh?
yi ta wata zaka haka kujiya eh ta ta 300 ta kai ta kaza kama eh assalamu alaikum
wani
na'am adama da ka la la adama
alhamdulillah
adama da ka
ha to bismillah ina jinka alsa na sani
muna da sakina haka a masallacin mu haka wanda ba sa ra'a da kamar su ana saman sallah eh
yana ya kamata yi bismi
mutane a haɗa kamar su kama a haɗa su sosai eh
sai an kama da kawai da su ne su ne kama
to shikenan sai mai maganar kan nasiha ga ɗiya mata wajen sutura to shi yan wa maganar sutura duka da maza da mata musulunci ya yi tsarin sutura ta kowa da al'aura rihi abinda aka ce wajibi ka rihi wannan kuma laihi ne huta da al'aura haramu ne laihi ne hushin Allah duk ne hutu al'aura shi iya cikin hushin Allah ko namiji ko mace illa inda abin yake tasawa nasiha ta farko ga uwaye kulawa da abin da yake cikin talabijin kinsu duk anan kuna- ana kallo a gida yaro yake koyon sakarci kinan bi dace ba ga uwaye dama na farko su bar idan suna kallon komi a cikin talabijin kana gida a zaune ɗanka iya ɗauko tarbi duniya ta horon shi ko ta amurka ko ta ina ne iya zaune a gaban ka yake koyo kuma gaba ka ce ka hana shi kaga akwai matsala hakan ayi kokarin kulawa da talabijin da irin abin da yake gudana a talabijin ko mawace ce shine kuma abin yi bilanzu ga bilanzu an zuga tafshi na alkhairi da wa'azu suka ka bi dace ba a ce ka bar ɗanka cikin irin wannan hali lakiyar na'am na'am bismillah wa alaikum salam
ana kamata ga su mutum yana iya tsaya bane ga Allah ha ƙwarai kuwa a ka bar ma babba Mm. sai mai maganar suna hada ana zaune ana hira lokacin sallah sai ga masallaci ya su tara su ta wannan gaskiyar magana bai dacewa ga masallaci inda ake sallah kurin wurin hira ku tashi ku tada sallah ga inda ake sallah ko kiran sallah kuma kurin wurin hira- hira ta gama ku ba komai ba ladi ga masallaci sai dai kuma musamman irin matsalakin da take ga masallacin in akwai amma in dai ba ta matsala komi a gaskiya bai dacewa ku zo ga masallaci ko kusan masallaci ku tsara sallar a hada ku je masallaci ku yi sallah na'am
Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Malam ni tambayar da nake da aka ce wai kamar tirishe na ekol bai ya da kyau. To kuma in kuma mutum kamar tamba tirishe bane ya tambayi dan uwan shi ya gaya mishi ko kuma dan uwan shi ya gaya mishi shi ma sai yana daga cikin tirishen ko kuma shi da wani. Kuma tambaya ta ta biyu wanga aka ce sawa shi su bai ya da kyau. Ko wannan babban ne ko kuma karamin ne ko kuma duka tirishin ne ma a sa bai ya da kyau ne shi ne rage zuwa.
to to sai mai maganar haɗa ƙafa assalamu alaikum assalamu alaikum ya fadila da shi wa alaikum salam da Allah
malam umar sabon ya ayyuka alhamdulillah muna muna radio ina cikin radio eh na sani insha Allah na sani game da abin da ya shafi tambaya ta dan uwa ta dazu eh eh wanda suke magana akan abin da ya shafi izala da makamantan haka eh kasancewa nake gani malam game da ainihin masu suka game da wannan al'amari ko kuma suke kawo rudani game da abin da ya shafi matsayin izala wasu wasu ba su san ainihin wata kungiya ce ba mai sunan izala din sun dauka wani addini ne na musamman haka ba ko wanda ya saba wa wato manhaji na annabi da sahabbai nake gani a dan kara musu bayani dangane da abin da ya shafi tabi'in tsakanin izala cewa wannan kungiya ce wanda take karkaya ainihin kira a karkashin alkitab wa sunna a bisa manhaji na salaful salihina saboda yanzu a gaskiya muka yi lissafi ma dan kamar da kowa ya riga ya sani matasa suna ganewa kuma suna neman gaskiya duk inda take da rike da fatan kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da alkhairi illa iyaka kullum ma da kara fada da bayani akan abin da ya shafi wato mas'ala abin da shafi abu kaza in yazo sai ga an ce mutane suna cewa wannan kizala ce wane ne wannan wani addini ne daban ba karantar sun mance su ce abin nan mas'alar nan an samu ta daga alqur'ani ne ko kuma sunnar annabi alaihi salatu wassalam sai ga kullum suna jefa wa mutane shakka suna sawa mutane a bujire daga hanyar annabi alaihi salatu wassalam da sahabbai wannan ko ba karamin hadari bane ina ga insha Allah malam muna ainihin cewa muna buƙatar wato a faɗaɗa bayani dangane da ainihin matsalar wannan domin matasa yanzu wallahi a tsaye suke kyan domin su rike duk inda gaskiya take su kama insha Allah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ƙarfin gwiwa wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam da Allah to ina ga malam me zan ƙara kan bayanin da kai eh yan wa kun san wani lokaci korin mutum tambaye yake dan dai kun ya kauda ku daga abin da kuke kan shi korin kullun kaman ana mai mutum bayani an yi abu kuma a kullum an shi yasa muka ce wanda ke takaita bayanin kan mas'alar muna gana abu ne an sananne magana kalma ta izala da abin da ake ina ga mutane kusan mutane gaban da kace mutane sun fahimta da aka sa gaba mai nan ma ya ka aibanta ma lalle yan wa kullum akwai magana ta hakika kamar da malam Umar ya magana cewa hakikanin al'amari kamar mutum ya magana shi ko abin shi ba hakikanin al'amari kamar da ya ce babu wani addini a wannan duniya mai suna addinin izala ko Nijar ko Najeriya babu wani addini mai suna haka nan amma akwai kungiya mai wannan suna mai suna kuma shi ma sunan kuma ana kaudawa ne kungiya ce wadda aka sa mata hannu a hukumce a gwamnatin Najeriya aka sa mata hannu mai suna jama'a da da bid'a aka mata sunna jama'a ce kenan gurbi ce ta malamai suka haɗu masu kira a tsaye da sunna a kauce ma bid'a aikin su kenan shine aikin su suka ta yi kuma kan wani abun ha abun ya kawo Nijar wanda kowa sanai da aka tashi anan kara bid'o'i da shirka ta mamaye mutane shine aikin wannan kungiya babu wani addini mai suna hamman zai rantsuwa ko addini izala babu addini mallam hamman zai rantsuwa babu addini mai suna addini izala illa wannan kungiya abin take kira kira zuwa ga rike qur'ani da sunna wannan shi sa ba ka so da yawa dan mutum ko ka aibanta izala ka zage izala ba shi bane ba in dai zaka bauta ma Allah Allah ya ce annabi ya ce shikenan shi ake guri to ban gurin abun mutum ya gane addinin Allah ba na gada bane ba naga ana yi haka a garinmu ake haka malam wani ya ce addinin Allah ana ɗaukowa a ƙur'ani da sunna shine manufar abin wannan kuma ƙungiya ga manufarta wannan kuma mutum wanda zai wani shari ya wani ƙarya mutane mantawa suke za a koma ga Allah subhanahu wata'ala Allah zai tsaye da bayi gobe kiyama duk wanda kama ƙarya ko ka mai shari kuma yin ƙarya da shari ya hana gane sunna ba abin da zai hana gane sunna kenan mutum duk wanda ya ƙarya ko ya da wata ƙarya ya wani shari gobe kiyama za a tsaya gaban Allah kama Allah bayani abinda ka faɗa ko dan ka aibanta wannan ko dan ka bata wannan shi dai manuha na imani da yau ko da fafuroma kafirin duniya babba ya zo ce maka ka rike qur'anin da manzon da manzon ka yazo maka da shi ka rike sunnan annabinka mai lahin shi kaddara fafuroma ne to shine kiran wannan kungiyar da dukkan ahlus sunna kira da ake yi an waye gari mutane sun mai da addini kudin cuwa-cuwa kasuwa wannan hudu nashi wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi kowa irin nashi da na yan gidansu ya kare na yan gidansu ya kare na yan garinsu aka ce a'a wannan addinin akwai wanda Allah ya kudu shi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan manzon Allah ya zo da littafi shine alqur'ani kuma ya ce musu zaman ga muku guda biyu idan kuka rike su har abada ba ku ba kwacewa shine littafin Allah da sunnata tarakatu fikum amrayn lan tadillu ma tamsakatu bihima zan bar muku abu guda biyu bayana ya wasiya in kun rike su ba ku ba bacewa har abada shine littafin Allah Qur'ani da Sunna wannan shine kira da ake Qur'ani da Sunna wanda Allah sa ya gane ya fahimci wannan kira ya amsa ya zo nemi tsira dan kanshi kuma yayi ya bi Qur'ani da Sunna ba ba wanda ya bi ba mai tsara maka addinin ka a ɗauka kurin ka ɗauka ne kayi kaza Allah ya ce kayi kaza annabi ya ce shine kurin wannan shine kiran sunna kuma na fata mutan su fahimta nasa ga wannan kuma yanzu ya ce wanda ya zala akwai kaza nan kuma ruwan shi kuma in yayi ne da ne batun shi kuma dole za a koma ga Allah kai mai neman ya kauda mutane da gaskiya bayan ga gaskiya na imani dai musulmi a ce maka ka rike Qur'ani da sunna kuma ka tsaki mai wannan magana abokin adawa ko batacce ina ga babu wanda ya kabata babu atacce a duniya kamar wanda zai ɗauki wanda ya ce min shi qur'ani da sunna ka rike qur'ani da yake hannunka sunnar annabinka ka ce kuma bata ne ina ga haka nan akwai da ya kabata ina ga muna fata an wasu gane babu wani abu kuma da abun shi yasa ma na lokaci kuma sama dogon bayanin kan abun dan kan mu bar abin da muke kan shi na bane tani na ga alhamdulillah jama'a sun gane da sa gaba ba ma bayanin ba ma bukatar wani dogon wani lokaci illa lokaci zuwa lokaci ko akan kara bayani akwai wanda hanzu abin jin sheki haka nan kamar da shi ma akwai wanda hanzu abin iya nan ana ana neman a da mutane kuma insha Allah mutane suna ganiya bi iznillah kamar da ya faɗi mutane alhamdulillah suna ganiya wani ma bai gane ba dai abu ne dai shi bayanin shi yan wakullin ku gane ba aikin masu malamai ba hatta da manzanin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma'alar ilal balagul mubin hatta aikin manzanni isarwa ce wannan malamai faɗi ne ake muna kiran mutane ku zo ku bauta mu Allah da Qur'ani da Sunna ku bar al'adu ku bar gargajiya ku bar bid'a wanda ya zo karba kanshi wanda ce na kiya na kiban nayi ba kan shewa ba ba wani kare gima kowa dan kanshi wanda ya gabbe ba ruwan shi bid'a shi zai haka ya gada uwaye da kakanu ma mai hana shi wani ma dutse yake bautawa wani ma dabba yake bauta ma kenan wannan amma ga manhaj ga kira da ake ku bautata mu Allah Qur'ani da Sunna ku zo ku yi addini ƙur'ani da sunna Allah ce manzan Allah ce ba na gada ba ba na ga ana yi ba ku bar bid'a ku bar shirka wannan shine kira da ake yi wanda yake jaraba amsa ya amshi kira da bai amsa ba kan shi da yawa shi malami ake malami faɗi ne shirye da mutane abu ne a hannun Allah hatta da manzannin Allah aikin su kunun su isar da sakon Allah imani abu ne kuma tsakanin Allah da bayan shi Allah ya shirye da mu akan hanya ta kware Allah kare mu hanya hanya mara kyau Allah tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai kwarakwarai Allah gafarta mana ci gaba da mai maganar ina ga sallah ta na bayani bai dace ba sallah ba fada sai haɗin haɗin kawa yan uwa wannan sunan yasa batatta annabi sallallahu alaihi in aka tada iqama bai yin kabbara ta harama sai bayan istawwa tadlu wa tarasu ku daina tasahu ku haɗa kahuwan ku liku da juna ya je ya dawo ya gama wurin kawai ta kai baya kai gaba sai sahabbai dan sahabbai tuwa ta cikin sahih bukhari da cikin sahabbai ke cewa idan aka tada sahu sai mun hada idan kawa da idan kawa idan sau idan sau da idan sau ba tsini hatsa ba he mun gama diddige da diddige gab haka sahabbai suke sallar su da annabi ya ce wannan rashin hada rashin hada sahu ya kawo rashin hadin kai kuma shedan iya shigowa cikin ku iya yawo amma sahu dan ya gama sak ya hadu shedan bai shiga kuma ya daga cikin cikin sallar ku kenan wannan aikin limamai ya kamata in haka ta da ya kama kayan su kabara ta harama zai kokarin kulawa shi kuma mutum kaga to ka mutum iya rashin sani ne zai ga aka hada sahu aka hada sahu aka hada kawa kamar iya ja da baya bai kamata ba ka ja baya an mai kama kawa kamata ka lika kawo wannan iya ka hadin kan al'umma hada sahu yana kawo hada kan al'umma a zamanto uwa ɗaya uba ɗaya ya zamanto ana son juna kuma kuna maganin shi ɗan shigo cikin ku kenan na kama kawa ka je ne ka ka ba shi ɗan dama ka ba shi ɗan dama ya shigo cikin ku kuma ga rashin haɗin kan al'umma to so da yawa karancin bayani ne na malamai suke yi suke yi bisa bayani ga limamin su bisa bisa ganiya wannan kuma ba ma ana ba ta ƙasar laraba an kasa gani irin wani abu za ga wani kamar kamar kawai jayi wannan abu ne rashin sani ne jahilcin abin ne kenan wannan haƙƙi limamai ne suka bayani ga al'ummarsu wajen sanin muhimmancin haɗin sahu iya cin abin da ke haɗa kan al'umma rashin yin shi iya kare kan al'umma kuma yin shi iya muku kariya ga shigar shi ɗan a cikinku na fata an gane muhimmancin haɗa sahu sai mai magana tirishe tirishe in a cikin examen ne ake magana ko ki ɗoka ko ta gaya miki duk tirishe tirishe mana kamar shi a shi mai a ci albushu kina abu ne baka sani ba ka kwatanta ka sani shine magana amma a karantar da kai ne a maka bayani ka zo kai bayani na matsala bace ba in maka bayani ma explain wani abubuwa ka gane wani ba kiran shi abu na algushu sai maganar shushu gaskiya lawa ina ga manganu na musamman suna maganu kan kan shushu kaza ne sai ban san wata hujja ba ko madogara a shar'ance wani zan ce sa shushu haramu ne Allahu alam in ga madogara ba ta shari'a wani zan ce haramu ne gaskiya magana kenan mutum ko ya bai hada ban da ya sani assalamu alaikum na'am lafiya lau alhamdulillah Malam muna da tambaya.
ke bismillah ala sa na sani
Malam mai tsakanin jira ta koko da tsabihi. Da mutum yake sama saman kawawuwan shi.
zama iri biyu ne akwai zama na kan diddige a liƙa'a akwai zama na iftirash zama kan kawar hagun kayan a koma
Kuma mutum da yake zama a kan bidigan wani haramun ne.
na ce miki akwai shi Ya halatta ko bai halatta ba.
to shi kenan kin kare ku
Eh, to shi kenan assalamu alaikum zama tsakanin sujadu guda biyu iri biyu ya zo a sunna in kai sujada ta farko in ka taso akwai zama a liƙa'a wanda wani suke gama makaruhi ne amma ya tabbata a sunna cikin sai musulun wani ma abdullahi bin abbas tambaya kan haka ya ce damar kamar laihi ne mutum yi haka ya ce a sunna babban kasim ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan zama kenan akwai shi cikin sunan abi dawud sai babu na musamman liqa'a bain sajdatayni ana zaman diddiki tsakanin sujada guda biyu ba tahiya ba amma kenan imma a zamna kan kawa ta hagu imma a zamna kan diddigi tsakanin sujada guda biyu ko ne zuwa sunna duk da ce ba a yi ce mai tabbata a sunna amma cikin sai musulun da sauran wurare kuma za- ko ko a zamna kan kawa ta hagu zama tsaka- dake tsakanin sujada guda biyu sunna guda sunna na'am wa alaikum salam lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah na'am a game da awon wake da ake eh ana ajiyewa
eh to shi wannan ya yanayin shi eh na'am assalamu alaikum wato mana muna da yin la la
alhamdulillah na ce buɗe kan yaƙi da wani ɗan nayi ya yi tambaya ta kan itikadi eh kami to kamar shi na sai yadda ke kami kamar ma ecography wannan da ake ma mata a Eh.
cikin na mata aikuwa eh kamar na sai yadda ke ni kamar yadda ma- maza suke ma matan aure ecography shi ne na sai yadda ke neman kuɗi shi bayani a a wannan kuma kai tambayar ka ce shi ce kun yi ta yi yin shi ce kun yi ecography kin yi tambaya Eh.
a kai kuma tambayar ka ce kai ma
to kamar misali yanzu kamar maza maza suke ma mata ecography mazan yadda matan aure to hmm shi ya a yi bayani sosai eh
ya kamata ce mata ne suke ma mata ya ji da mata in wani eh insha Allah.
to ina ga tambayoyin sun shige cikin juna har ma na mance wata mai muhimmanci wadda muna cikin bayanin a takaice dai magana ta yi kografi shi da abin sha likita kullum abin sha mace mace kai mata ta yi to amma a halin babu zan misali gynecolog likitan mata ba ga mace ba mace kaga annan namiji zai sa hannu ma cikin farjin mace wannan darura ta kawo wannan darura dai ba darura kamata yi namiji ya yi aiki a wajen namiji mace ta yi aiki a wajen mace in har da halin yi ina ga tamko tambaya wala mai muhimmanci da ya sa wannan namance da nan ba rubuta ta ba kamata yi mai tambaya ya sake waya kenan ya yi kira ko da na huta ina ga tana muhimmanci wala na, na abin ta kwarai eh, ina ga to shikenan dole ta hakuri gurin Allah kai mu satin sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة نعم بالسوء وعليكم السلام إلا ما رحم ربي الحمد إن لله ربي غفور رحيم نعم
وقال الملك ائتوني نعم.
به أستخلصه لنفسي فلما سلمه قال إيه.
إنك اليوم لدينا مكين أمين آه بها قال لتا اجعلني على خزائن السلام عليكم
الأرض إني حفيظ وعليكم السلام.
عليم. وكذلك آمين، مكنا الله ليوسف يكرمك.
في الأرض آمين، آمين، يتبوأ آمين، منها آمين.
حيث تعالوا جماعة.
يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين
السلام عليكم.
ولأجر الآخرة خير